والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan lokaci a wannan rana ta laraba ko? laraba? a wannan rana ta laraba goma sha tara ga watan azumi wanda daren yau za a fara tahajjud insha Allahu a wannan masallaci na al-ahfat za a fara karfe 1 na dare in Allah ya yarda zuwa karfe 3 an kammala insha Allahu ta'ala muna fatan Allah ubangiji ya karba mana ibadunmu mun gama goma na marmari za mu shiga goma na doki goma na doki sannan samu shiga goma na nadama da tashin hankali cewa babban bako mai albarka zai tafi tarkumanta a wannan goma da muke a cikin wannan watan da muke ciki akwai abubuwan jin daɗi masu yawa ibadunka sun yawaita ka kusanci ubangiji aljanu na mutane da na aljanun gaskiya duk an kame su Allah Ubangiji ka amsa mana muna cikin suratul qiyama mun tsaya mun yi ayoyi 13 yau za mu tashi aya ta 14 mun tattauna abubuwa na ita suratul qiyama din mun zo fadin Allah madaukin sarki balil insanu ala nafsihi basira mun karanta ta jiya wanda yau nace zamu dan tattauna sabon tattaunawa akan ta insha Allah tabaraka wataala za a karanta ta da aya ɗaya da take bayan ta aya ta 14 da aya ta 15 akan su ne zamu dora na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim balil الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الله سبحانه وتعالى yake cewa bal al-insanu al'amarin ba haka yake ba shi al-insanu mutum ala nafsihi a karan kansa basira mai shaida ne shi zai bawa kansa shaida shi zai faɗi kai ni kaza ne ni kaza ne mutum yana da basira a kansa wai suna cewa al-insanu adra bi nafsihi min ghairihi shi mutum ya fi sanin kansa fiye da waninsa in kana so mutum ya maka in kana so a gaya maka waye mutum to shi ya gaya maka da kansa ni ne wani an haife ni a waje kaza ga yadda nake ga ɗabi'una ga kaza ga kaza ga kaza shi yasa duk abin da ɗan adam ya faɗa dole za a gaskata masa sai idan an ga saɓaninsa in an ga sabaninsa kuma sai a ce shi makareci ne ko na alkhairi kuma ko na sharri idan ya faɗa wa kansa shi na sharri ne to wannan sharrin ko ya zo ya ta kansa ba a karba in ya ce shi na alkhairi ne sana'a ga sharri tattare da shi wannan kuma kai ne za ka yi hukunci a kansa amma in ya faɗi shari a kansa shi kenan shi kuma an ja layi za mu tattauna wannan matsala ɗin abin da ya shafi alƙali zuwa gurin alƙali ko abin da ya shafi shari'a a duniya to nan muna maganar lahira ne shi mutum mai shaida ne a kansa in an zo ranar tashin alkiyama jikinka ne zai gaya maka ko bakinka ya sake ya yi magana na abin da ka aikata da kanka ko kuma a toshe bakin duk abin da ya aikata wani abu a gabobinka sai ya yi magana da kansa Allah ka tsare mu daga shiga tambayoyin ubangijin da ba za mu yi amsawa ba Allah ka datar da mu a bisa amsa abin da Allah ya mana kuma Allah ya mana afuwa Allah ma kamar da dacen da ba sai ka mana tambaya ba kawai ana zuwa a ci shikenan wuce kawai Allah ka azurta mu da rabo to shi dan adam yawma nakhtimu ala afwahihim ko wa tukallimuna aydihim rana ce da in bakinka ya musu ubangiji zai zo zuba duk ayyukanka a gaba kana musu zai tambaye ka kaza kaza ka ce a ni ba ni bane kaza kaza to kan samu matsala sai a rufe bakin sai a ce hannu yi magana sai hannu ya ta magana ya yi ta magana ya yi ta magana kafa yi magana kafa ta yi magana ta yi magana ciki yi magana komai naka sai ya yi magana abin da ya aikata bayan kuma gashi nan a rubuce za a ɗauki kofi na littafinka duka a baka wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura kowa za a bashi littafin sa gashi nan a buɗe iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin da kanka kai ka bawa kanka shaida balil insanu ala nafsihi basira wannan yake nuna idan mutum ya faɗi abu a kansa in mutum ya faɗi abu a kansa shikenan da shi za a yi hukunci duk abin da ka zo ka faɗa a duniya a zo gaban alƙali me ya faru ko don azarbabiya ka ce kai ka kashe yaron ko ka aikata kaza kai ka faɗa da bakinka kai kai to ko ba kai kai ba shikenan za a rubuta kai ka aikata shi ne wanda ake cewa al'iƙiraru ala nafsihi mutum ya tabbatar wa kansa shi ya yi kaza wannan ba a ko ka zo ka ce ba haka ba ba za a karba ba inda an riga an rubuta ta babu sabani saboda ka ba da bayani a gudun da babu tuhuma in wani ne ya zo ce wani shi ne ɓarawa akwai tuhuma ko? za mu yi cewa ƙarya yake masa zai iya cewa kuma shi ma ƙarya ne amma da kanka ka zo ka ce kai ne ɓarawan kaza babu maganar tuhuma kai ka shaida wa kanka da kanka balin insanu ala nafsihi basira mai hankali ne ba za ka zo kare ta kanka ba shi yasa Allah ya ce walau alqama azira koda ya zo ya nemi uzuri koda ya nemi uzuri in dai ya shaida wa kansa sharri to babu maganan karbanta al-iqrar lam tuqbal minhu wannan akwai babi a cikin alƙalanci da yake nuna annar ruju'a anil iqrar la yuqbalu ka tabbatar kanka da abu daga baya ka zo ka ce ba haka bane ba tilasta ka akai ba ba dukanka akai ba da hankalinka ba shaye-shaye kake ba ka zo ka faɗa kuma daga baka ce ba haka ba ba a karba za a rubuta maka hukunci ƙarƙashin haka mutum duk abin da zai fada a kansa ko a kan gidansu ko a kan jama'arsu kai ƙoƙari ka zama very careful a abin da zai fito a bakinka saboda duk abin da ka fada a kanka abu ne karbabbe wani cewa zai yi ni da kuke gari na dinnan ni ni kaina tsoron kaina nake yi akwai wanda ya ce ni ko uwata ce uwarsa wai shi yadda yake fa kenan ko uwarsa ce bata isa ta canja shi a abin da ya nufin yi ba ya ga wannan daga ya zo gidanka neman aure zai ka ce ba wannan muke so ba irin wannan kuma ya faɗa da kansa saboda ɓacin rai ko wani abu ya ce shi uwarsa ma ba za ta iya canja shi abin da ke kan ra'ayi ba kuma ki da yarki ki bashi akwai wanda ya je neman aure yana hira da ita tana magana ita ai wallahi ita ga yadda take idan kan nan tannan ya taɓu wai uwarta ma ganinta take yana zuwa ya ce kai wannan ba irin tamu bace saboda ta yi surutu har ta yi magana da take faɗan ita wace ce yanzu ta ce maka mutu ita mutumiyar banza ce sai ka zo ka ce a ke ta kirki ce amma da cewa ta ita ta kirki ne to yanzu kai kuma nan an bar ka je ka yi bincike amma in mutum ya ce shi na banza ne babu bincike ka tabbatar masa kawai da kansa ya faɗa wa kansa amma in ya ce shi na kirki ne to nan kuma sai ka yi bincike da gaske ne na kirkin amma ya ce na banza ne walau alƙa ma'adira walau alƙa ma'adira akwai matar da an yi aure taɗi ya kawo taɗi da magana ta kawo magana ya take ga mijin ita fa an taɓa samun lokacin da ta zama 'yar shaye-shaye tana ta yi shaye-shaye mai faru sai kuma jikinta ya kawo mata ita wa take gaya wa mata kuna wani magana watakil ta yi shaye-shaye ne ma lokaci kike nan miji ya sa magana in bracket wallahi tallahi auren da bai ɗore ba kenan ko da kanta ta faɗa ko wani abu na ɗan saɓani suka samu zai ce anya ba ta ɗan watsa ba kuwa rigilta harba ne aure yake kan gado to da kanta ta yi wannan magana din kun san mai shaye-shaye kuma akwai matsala walau alkama adira ko da kuma mutum ya zo ya ba da uzuri daga baya ka karbi uzurin amma ba zai fita a zuciyarka ba ya ta maka bayani aini wallahi faɗa ne aini kaza wala ba zai fita ba a zuciyarka kana ganin wani abu sai ka alakantar da shi da wancan maganar da ya faɗa so mutum ya zama mai hankalin kansa a abin da za ka yi magana ka zama mai hankali na لا تحرك به لسانك
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله سبحانه وتعالى يكتشف لا تحرك به lisanaka lita'ajala bihi wannan ayar da ayar da take bayanta ta sauko ne game da kafirai wanda suke karyata ranar tashin alkiyama kafirai suna karyata ran tashin alkiyama can bayan mun karanta to Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan munasaba ubangiji sai ya kawo maganan alkur'ani yadda ake saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkur'ani annabin an saukar masa da alkur'ani yana shan wahala abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda a hadisin bukhari yake cewa manzan allah sallallahu yana shan wahala lokacin da ake saukar masa da ƙur'ani in ba kuma ba mun faɗi yadda annabi ke wahala in ana saukar da ƙur'ani kai ka ɗauka ƙararrawa ne irin kaca mai ƙarfi da kamar da kace ana buga ƙararrawa a cikin kanka wanda ya fi ba wa annabi wahala mun faɗa mun ce wanda ma ake saukar da wahayi raƙumar sama mun ce raƙumar sanibin yana kan raƙuma wahayi na zuwa don girman wahayi sai ta kasa tafiya in ta kasa tafiya sai ta sauka ƙasa ba ta tsunkuya anas dan malik ya kasance ana saukar annabi wahayi wani jiki na annabi na jikinsa ya ce wallahi saboda nauyin da ake saukar annabi sai da ji kamar kafarsa ko jikinsa ko wani guri nasa kamar zai fashe kamar an ɗauki dutsen uhud ne an ɗora masa to a wannan halin kuma ana so ka haddace ana so saƙon ka riƙe shi a kanka domin aikanka za a yi kai ɗan aikan allah ne sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga bayin Allah yanzu ana ga maka sako idan ana ga maka sako ai zaka yi ta kokari wani ma zai ce zai rubuta wani ma saboda kwakwalwansa yana tsoro zai ce to ko ai recording wani kuma zai ce amin voice amin vocal to annabi tunda sako za a bashi yana so ke rike sakon ana karantawa iqra bismi rabbika alladhi khalaq sai dauka iqra bismi rabbika iqra bismi rabbika yana maimaitawa yana ta maimaitawa ga wahalan saukar da sako ga haddacewa ya rike shi yadda aka saukar to abdullahi dan abba yake cewa annabi yana shan wahala wa kana mimma yuharriku shafatayhi saboda abin da yake yawan motsa bakinsa malaika jibril yana karanta masa sakon shi ma yana maimaita yana maimaita yana maimaitawa saboda me saboda ya rike annabi yana shan wahala sai Allah ya saukar da wannan ayar la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ka daina mammotsa harcenka kana gaggawa don ka haddace shi kafin mala'ika jibiru ma ya gama kai kana binsa a baya ka daina la tu haddik bihi lisanaka lita ajala bihi ka daina yin haka din kamar da Allah ya gaya masa wani guri wala ta ajal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu ka daina gaggawa da qur'anin kafin me isar da sakon ya gama ma kai baka bar shi ya gama ba kai kana ta yi duk kuma dan dokin da ƙaunar ya riƙe abin da aka yi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu alaina inji Allah mu dinnan ya kai Muhammad haƙƙin mu ne mun maka alƙawari an najma'a hadha alqur'ana fi sadri kai ka saurara kawai wannan ke nuna maka muhimmancin listening ka tsaya ka saurara in malami na karantar da kai saurari me yake fada Allah ce ka saurara shi sa qur'ani aka ce wai za ku ri alqur'anu fastami'u ngana karanta qur'ani ku saurara haka annabi ma aka ce saurara inna alaina an najma hadha alqur'ana fi sadri za mu tattara shi a zuciyarka mu tabbatar maka da shi kai kuma za ka karanta bayan haka ba ko harafi dai ba za ka manta ba ba ka bukatar sai ka yi ta motsa bakinka Allah ya saukar da wannan aya ne dama Allah shi ne zai ba da kariya ina an nazzala zikra wa inna lahu lahafizun wani waje Allah yake cewa sanu qur'uka fala tansa za mu karanta da kai wallahi ba za ka manta ba duk aka masa wannan alƙawari fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu ai fa idza qara'nahu fastame li qira'atihi ka saurari karatunsa hatta ya furuga har sai ya gama summa qara'ahu kama aqra'aka sanan daga ba sai ka karanta kamar yadda ya karanta da kai zaka ji kuma ta zo Allah ne baka wannan abin nan din to kaga Abdullahi dan Abbas yake cewa aka saukar da wannan ayoyi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika sai ce sai Abdullahi dan Abbas yake cewa daga nan manzon Allah sallallahu alaihi idan mala'ika jibrilu ya zo masa istama'a kawai sai da masauraro yake yi fa idan talaqa jibrilu idan mala'ika jibrilu ya gama bada wahayin sa ya tafi qara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu sai annabi kaga ya karanta qur'ani yadda mala'ika jibrilu ya saukar masa haka zai karanta computer sallallahu alaihi wa alihi wasallam zan iya tambayanka a tattaunawa na gaba la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi menene da ita da ayoyin da suke bayanta me sababin saukanta sai ka ce min hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ana saukar man da Qur'ani yana bashi wahala yana bashi wahala domin yana so ya rike Allah sai aiko ce a'a ka daina yana bashi wahala ta yadda yake motsa harcensa motsa bakinsa Allah ce a'a ba sai kai wannan ba karka bari a ce mala'ika jibiru bai gama ba kana binsa ka saurara kawai mun yi alkawari za mu saka maka shi a cikin ƙirjinka za a haddatar da kai da shi sai ka faɗi wannan hadisi ne inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana sun ba inna alaina bayanahu sannan mu za mu ka bayaninsa ɗaya bayan ɗaya sun ba inna alaina bayanahu ubangiji shi ya dauki alkawarin zai fasara annabi duk ƙur'anin nan za a masa bayaninsa dalla-dalla kusan annabi sallallahu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha akwai wahayi da ake turo masa wanda mala'ika jibril yake kawowa akwai kuma wahayin da Allah yake masa ya nuna masa aya kaza ga abin da ake nufi aya kaza ga abin da ake nufi duk maganan da annabi yake wahayi ne sai ya fassara mana Qur'ani da ita shi yasa malamai suka ce karkashin wannan aya summa inna alaina bayanahu suka ce la yujad fil qur'ani kalimatun la yafhamu ahadun ma'anaha babu abinda a qur'ani a ce wani bai san ma'anarsa babu shi duk abinda ake yake cikin qur'ani annabi yayi bayani sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah ya fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce duk al'umma babu wanda ya santa a'a sai dai a ce wannan karatun mutane kaɗan ne suka santa su ne arrasikuna fil ilmi يقولون آمنا به كل من عند ربنا sai dai a faɗi wannan akwai wani karatun wanda shi fahimtansa sai wanda ya zurfi a ilimi amma komai na ƙur'ani an yi bayaninsa Allah subhanahu wata'ala sai ya dawo kan kafire su ƙur'anin ba da ba shi ya dame su ba su duniya ce ta dame su sai Allah ce kalla balla tuhibbuna al'ajila
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة الله سبحانه وتعالى يكتب نعم نعم تظن تظن أن يفعل بها فاقرة الله سبحانه وتعالى yake cewa kalla ay laysa al-amru kama yaz'umun kalla bal yadda su suke ba al'amarin ba haka bane na ƙaryata ranar tashin alkiyama da wasu abubuwa na gaskiya da ƙur'ani ya zo da shi da ma ƙur'ani duk abin da ya sa ku kafirai kuke ƙaryata tashin alkiyama kuke ƙaryata alƙur'ani huwa annakum tuhibbuna duniya wa tanshagiluna biha shine kawai son duniya ne galibin wanda baya bin Allah baya son wa'azi baya bin karban manzon Allah sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam galibi akwai neman duniya a ciki wata zaruna al'akhira kuma mutane kuma sun bar lahira ai wata turkun al'akhira wata uriduna anha an bar lahira an kau da kai game da lahira inna ha'ula'i game da Allah fa inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila wa yadhuruna wara'ahum yawman saƙila wadda mutanen kawai su duniya suke so sun rabu da lahira ba sa tanajin lahira to kagaran an yi magana da mutanen banza waɗanda ba ba su yi imani ba to sai aka dawo kan mutanen kirki yanzu an yi magana wanda sun watsar da ƙur'ani ba su yadda za a yi tashin kiyama ba sai aka dawo kan na kirki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wujuhun yawma idhin nadira wujuhun yawma idhin nadira fiskoki ranar tashin alkiyama za a ganta tana da kyau tana haske na mumine kenan fiskar mumine ranar tashin alkiyama hasanatun bahiyatun mushrika akwai haske akwai bushasha a fiskar mumini Allah subhanahu wataala yake cewa innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirki suna cikin ni'ima alal ara'iki yanzurun za a gansu sun hau kujerun mulki na 'yan aljanna ta'arifa fi wujuhihim naftratan na'im zaka gane su a fiskar su shine haske na ni'ima haka za gani a fiskar su wujuhun yawma idhin nadira fiska a ranar zaka ganta tana haske ila rabbiha nadira tana kallon ubangijinta sai ta mumini kadai mumini ne zai kalli ubangijinsa Allah zai bashi dama ya gana da ubangijinsa amma kafiri ba za su ga ubangiji ba kafirai ba za su ga Allah ba wannan ayar tana nuna mana wujuhun yawma idhin nazira fiskar ka tana nan tana haske ila rabbiha nazira tana kallon ubangijinta saboda imaninka amma kal kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah masu son duniya su watsar da lahira wannan su ba za su ga Allah ba kamar yadda Allah ya fada kalla innahum كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم Allah subhanahu wataala ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun lalle su a wannan ranar su kafirai an rabbihim game da ubangijinsu lamahjubun za a tare su ba za su ga ubangiji ba su waye ba za su ga ubangiji ba eh kafirai an ce in aka ce kafiri ba zai ga ubangiji ba mumini fa kenan mumini zai gani tunda iya kafirai aka kira yanzu idan na ce duk wacce take da hijabi da niqabi a batta ta shigo masallacin nan yanzu anan gurin suwa na hana suwa ya dace ba za su shigo ba marasa niqabi da marasa eh hijabi tunda na bada iyaka to nan ma Allah ya bada iyaka ne yake cewa kalla al'amarin ba haka bane yawma idhin alla innahum su kafirai yau ma idin a wannan ranar lama hajjubu na za a toshe su ba za su ga Allah ba kafirai kenan muminai za su ga Allah ganin Allah gaskiya ne amma a lahira banda a duniya duk wanda shi sa Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa duk wanda ya ce man za ba anna Muhammad ra'a rabbahu wa qad iftara Allah firya duk wanda ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa ƙarya yi domin Allah ba a ganin sa a duniya la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar ido bai isa ga Allah ba amma shi yana ganin ta hawa da annabi Musa ma da yaje yace Allah yana so ya ga Allah rabbi arini anzur ilayk ya Allah nuna min ina so in ganka me Allah ya ce masa lan tarani wallahi ba za ka ganni ba a duniya kan ba za ka ganni ba walakin anzur ila jabali sai aka ce to bari a tabbatar maka ba za ka ganni din ba kalli dutsen nan fa'inis ta ƙarra makanahu inda dutsen ya tsaya a gurin inda dutsen bai daddage ba bai zama gari ba to fa saufa ta rani wata ilka ganni amma ana nuna masa ai ba za a garin ba ne falon mata jalla rabbu hulil jabali da ubangiji ya ɗan saukar da girmansa akan dutsen ja'alahu dakkan sai dutse zama mai ya zama gari wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ba ganin yadda girman Allah ya taba dutse kare dutse da ya narke annabi Musa sai da ya suma wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa da annabi Musa ya farka qala subhanaka yace girman Allah ya tabbata a gare ka tubtu ilaika na tuba ya Allah ba zan sake ba ba a ganin Allah a duniya amma a lahira za a gan shi nan gurin faɗin annabi musa allah ina so in ganka yake nuna cewa kenan za a ga allah amma akwai gurin da za a gan shi akwai inda ba za a gan shi ba don in ku kwata-kwata ba za a ga allah ba har a lahira annabi musa wallahi ba zai tambaya ba da ba zai tambaya ba to wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun to mun dawo wata sabuwar fiska kuma kodin kafin nan bari mu ɗan ƙara bayani a nan ganin Allah ya tabbata na karanta muku wasu ayoyi ko ga wata aya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ita hadisin muslim wanda take suratu yunus Allah ya ce lil ladina ahsanu mutanen da suka yi aikin kwarai a duniyan nan suna da sakamakon alhusna za a ba su aljanna wa ziyada kuma za a musu ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ziyada cewa ita ce ganin Allah subhanahu wataala hadisin suhaib annabi yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljannata in an aljanna suka shiga aljanna yaqulu Allah tabaaraka wataala Allah zai ce musu turijuna shay'an azidukum kuna son wani abu in ƙara muku fa yaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nari za su ce Allah ya ce kuna son ƙara muke Allah ka fi har kaska ka mana fiskar mu ka shigar da mu aljanna ka shigar ka mana kaza ka mana kaza Allah subhanahu wataala fa yakshiful hijaba Allah sai ya cire hijabin da ba sa ganin sa sai su ga ubangiji za su ga Allah sai aka karanta wannan ayar lilladheena ahsanu husna wa ziyada shine abin dadin da aka ba su sannan sai aka ƙara musu da wani abin daɗi shi ne mai shi ne ganin Allah ganin Allah ya fi aljannan daɗi kenan za a ga Allah ranar tashin alƙiyama hadisin abu huraira wanda bukari da musulun suka ruwaito sahabbai sun tambayi annabi suka ce ya manzan Allah za mu ga ubangijinmu ranar tashin alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal tumaruna fil qamari lailatul badri shin wataran 14 babu gajimare babu hazo babu ruwan sama don Allah a ran 14 yana sama akwai wanda ya daga kai ba zai ga wata ba akwai wanda ba zai gani ba eh dai makaho ne kai idan ka lafiya kalau kowa in ya daga kai zai gani to tambaya ta biyu a lokacin da wata yake sama din nan in duk duniya kowa ya daga kai zai ganshi ko ba zai ganshi ba in dai a gurin ya fito wata din kowa zai gani ko ba zai gani ba sai an yi turar daniya ba sai an yi turar daniya ba wani ma yana gani baka san ma yana gani ba kuma kai kana gani ta annabi sallallahu alaihi yake cewa na ɗaya kenan ya musu wannan tambaya sai ya ƙara musu tambaya yake cewa in za ku ga rana yanzu ranar ta fito mu kaddara babu wannan rufin duk duniya da kowa zai daga kai ya kalli rana akwai wanda zai ce da Allah ka daga kai kana tare min akwai wanda zai faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haka za ku ga ubangijinku yadda kuke ganin ranar nan babu turar reniya ubangiji ma haka za ku ganshi babu turar reniya hadisin bukhari da muslim kowa zai ga ubangiji amma wa musulmi mumini banda kafiri kafirai ne ba za su ganshi ba wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira to sai fiska ta biyu wa wujuhun yawma idhin basira mun gama da wancan ko mun gama da fiskar muminai yadda za a gansu to sai kuma wujuhun yawma idhin basira wata fiska kuma ranan ita za a tashe ta a turbune baka kirin kana ganinta ka rashin mutunci saboda ba ta yi aikin kwarai ba fiskan amurtike ga ƙasƙanci kun ga fiskan mubini za gansu da haske da bushasha ko suna kallon ubangiji suna murna amma wujuhun yau mai izin basira wata fiska kuma amurtike take mutajahima ka'ibatun mutakaddira iya rashin mutunci za gani a wajenta kamar yadda Allah fada walladina kasabu sayyi'at wanda suka yi ta yin barna a bayan ƙasa suka yi ta aikin rashin mutunci jaza'u sayyi'atin bimithliha irin abin da suka yi na tsiyashi za a yi wa tarhaquhum dhillah fiskan su za ganta tana cikin kaskanci malahum minallahi min asimin ba wanda zai tare su daga kaskanci ran tashin alkiyama ka'annama ukhshiyat wujuhuhum qit'an min al-layl muzlima haka zaka ga fiskan su kai ka ce wani yankin duhun dare ne saboda baki da rashin kyan gani da murtikewa da nuna cewa suna cikin nadama suna cikin tashin hankali tazunnu an yuf'ala biha faqira rai ta tabbatar da cewa yau za a saukar mata da wata bala'i to da ga ta turbuni to tana tsamma- ta tana da tabbas ta zunnu an yuf'ala Allah ran ma ga karatu mai fito ko zanna bata zo da anna ba ita zo da an da muka ce ta zo da an tana kan kafirai ne yadhunnu al-kufaru anna dahiyatan azimatan cewa yau bala'i zai sauka musu saboda haka fiskar ta suka fiskan su ta caccanja fiskan su ta rude yadhunnu an yuf'ala biha faqira na'am
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
ƙala ta'ala ubangiji yake cewa fa'iza balagatin tarafi yanzu mun gama mun faɗi yadda ‘yan aljanna za su kasance da ni'ima da ganin Allah da yadda ‘yan wuta za su kasance cikin tashin hankali to tun kafin fa su je cikin wannan mat- wannan halin da muka faɗa na daɗi ko na rashin daɗi to a duniya lokacin barin duniyar ma tashin hankali ne lokacin fitar rai Allah subhanahu wataala yake cewa فإذا كلا إذا بلغت التراقي كلا يدعى الأمر يكي إذا بلغت التراقي إذا الري ran da za a cire wa mutum ta iso makogwaro ta iso tarkuwa lokacin mutuwar mutum kalla idza balagatit taraqi wakila zaka ji ana cewa man raqa ina likita ina dokto ina wanda zai masa ruqiya man raqin hal min raqin yarqi akwai mai ruqiya da zai masa duk sanda aka zo rai din in ya zo nan haka za a yi ta yi wance masa addu'a mana wane masa addu'a ku yi wanan ku addu'a a nemo kaza a sa masa maganin ya furzar yayi haka ya ce ruwa a bashi ruwa a bashi ruwa a bada ruwan ya kike kasa sha wakila marrab za a yi ta cewa to ya za a yi ne kam wane yi masa kaza wane yi masa kaza an bashi jalisin ɗinsa an bashi kaza duk wanda aka yi masa mutuwa duk wanda aka rasu da mamaci na hannunsa duk wani abubuwan da nake fada zai gansu a ce mutum ya taba rasuwa a hannunka kuma ka gama gagin mutuwa ɗin duk wanda ya gani wannan abin na ƙur'ani zai ƙara zama shaida babba a kai kana ganin garan ba kana gani garan yana nan din kana kallo za ga mutum yana yi yana nuna alamu din kai kuma hankalinka gaba ɗaya ya fita abu biyu za ka yi ta kawowa na farko za ka yi ta kawo cewa ina 'yan magunguna wallahi sai ka yi ta wannan tunani in kana asibitin za ka yi ta cewa ina likitocin nan ne kam su zo sannan kuma za ka ke ganin anya ba tafiyar bace anya ba tafiyar bace kuma galibi ba a kawo tafiya din an fi kawo maganin wallahi galibi an fi kawo magani din muhimman zama zama kai shi asibiti duk haka ake kawo garan kana kallo fa amma galibin maganan asibitin nan aka fi wakila marra wa zanna annahu kaga nan zanna ta zo da anna wa zanna annahu alfira shi yanzu ku kuna ta neman magani kuna ta cewa bashi magani amma shi mamacin zanna aiqana ya tabbatar annahu al-firaq yau da zai bar duniya yau zai bar dukiya ya bar 'ya'ya ya bar masoya kai har makiyama duk sai ya bar su wa zanna annahu al-firaq yana da tabbaci kan yau tasa ta kare Allah ubangiji ya gafarta wa al-muhaddith ash-shaykh Abu Ishaq al-Huwaini wanda ya rasu jiya ko jiya Allah masa rasuwa ko shekaran jiya kai shekaran jiya Allah masa rasuwa wanda a duniyar sanin hadisi yana daga cikin 'yan gaba-gaba yana daga cikin wanda Allah ya zaɓe su ya ba su aikin yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya yi hidima ya sha jinya ya bar wasiyoyi da yawa ya yi wata magana da ta sa mutane kuka yake cewa akwai abin masifa malami a ce zai rasu shi kadai me yake nufi zai rasu shi kadai a ce shi kadai ne Allah ya bashi kwarewa a wani abu ba shi da wasu mataimaka ya rayu a wannan wajen kuma a ce zai zo ya tafi kuma gaskiya a duniyarsa a duniyarsa akwai al-Ethiopi Allah ya ji kansa ya rasu shi ma shekara uku baya akwai su sirrin Abu Ishaq al-Uwaini akwai makamantansu irin su Mustapha Al-Adawi Allah ya sa Allah ya ƙara masa lafiya haka Allah ya ɗauki ransa an tafi muna isar da wannan ta'aziyya din bil munasaba to shi mamaci ya san wallahi yau zai tafi wa zanna annahu al-firaq wal tabbati saqu bis saq dukkan tashin hankali ya tattaru wa mamaci shi ne waltabbatin saƙo bisa ta taba a alal muhdar shada'id duk wani bala'i tashin hankali duka ya haradu ila rabbika yawma idinil masaq ya gama tabbatar cewa yau kam duk matattara tana gurin ubangiji ta sade kam yau sai wajen ubangiji kowa gun ubangiji zai tafi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan Allah shine yake sama da dukkan bayinsa zai aiko muku mala'iku har hatta idza jaa ahadakumul maut har idan mutuwa ta zo wa mutum tawaffat rusuluna mala'ikunmu sai su cire ransa wa hum la yufarridun ba sa sakaci da saƙon Allah saƙo na Ubangiji da Allah ya ko su sun maruddu ilallahi maulahumul haq sannan a maida rayukan gaba ɗaya zuwa ga Ubangiji ila rabbika yawma idinil masaq yau makoma ita ce zuwa gurin Allah ta zo ƙarshe ranka ya tafi duk abin da kake ji da shi kina ji da mai gidanki kina ji da 'ya'yanki ba kya rabuwa da shi rabuwa da shi na minti kaɗan kina cikin damuwa yau za a ɗauke ki ki tafi wajen ubangiji kana ji da matanka kana ji da 'ya'yanka kana ji da farin cikinsu za ku haɗu ku yi murna yau za ka tafi ka basu suna ƙaunarka kana ƙaunarsu haka Allah zai ɗauke su duk wanda tasa ta zo wallahi haka kana kallo ba yadda ka iya za ka gan shi gashi a hannunka yanzu ba shi ba ne kana ta cewa yanzu wai ya tafin kenan sai kaga an ce ina yake mun zo wanka ku fita ku bada waje a kauce kina ganin kamar tatsuniya ne sai kaga an ce motar daukan gawa ta zo a fito da shi kina kallo a fito da shi kana tsammanin nan da awa biyu awa uku ina babu sati guda ki tana zana kina mafarkin abu shikenan fa an tafi abinda aka yi na kware ne kawai za a hado a ranar tashin alkiyama kuma duk muna ganin wannan abu kuma ana ci gaba da yin tsiya duk abin da kaje ka tara na halal ne na haram ne sai da ka cuci mutane ka yi sai da aka yi kaza aka yi duk wannan babu labarinsa haka zai tafi shi sa Allah ke cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kada an famulaki gaggawa kake ma ai wajen saduwa da ubangiji Allah yake annabi yake fada bawa idan duniyarsa ta zo yankewa kuma lahira zai fuskanci lahira mala'iku za su zo masa daga sama masu fararen fiska fiskar su kai ka ce wata ne rana ne suna da likafaninsu na aljanna suna da turarensu mai ƙanshi na aljanna za su zaunar da shi su masa ado su masa tanaji su masa shiri su kintsa shi su cire ran su sa ta a wannan likafanin da suka zo su naɗa kayansu su ce ya ayyatu hannafsul mutuma'inna annafsu tayyiba kenan tunda mutumin kirki ne tafi da shi wajen ubangiji ga kanshi ga dali ga mutuntawa ga ciraran cikin sauki saboda mumini ne ana masa albishir ana nuna masa wajen zamansa inna kitabal abrari lafi illiyin ana yabo ana kirari haka mala'iku za su dauransa saboda mumini ne amma kafiri idan ya zo tafiya za a zaunar da shi mala'ikun da aka turo su zo suna masa tsawa suna cewa ya ke lalacacciyar rai fito wancan ana shafa jikinsa ne ana fitarwa a hankali za a fidda ran kafiri munafiki za a fidda ita ana cewa yake kazamar rai tana wari tana wari yadda likitoci suke sa face mask suna rufe hanci haka mala'iku za suke kauda kai daga wannan ran suna tsine mata idan suka dauke ta za su tafi da ita duk mala'ikan da aka zo aka wuce sai ya ce wannan tsinanniyar ran daga ina kuka zo mana da ita Allah ka tsare mu sai suka je a ce a bude su ce ba za a bude ba ba za a bude ba sai a karanta faɗin Allah madaukin sarki annabi ya karanta faɗin Allah madaukin sarki saboda ran mumini ita za ta tafiya ana budewa Allah ka sa muna cikinsu ran kafiri ba za a bude ba ce an zo mana da ce wannan kazamar ran ina za ku wuce da ita a kwankwasa sama a nemi a bude a ce ba za a bude ba annabi ya karanta fadin Allah madaukin sarki la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude wa rai kafira fasika marar mutunci ba za a bude mata kofar sama ba wala dukhulul janna ba za su shiga aljanna ba atalija jamalu fi sammil khiyat in ko kaga sun shiga aljanna sai dai idan raƙumi zai iya shiga kofar allura ya fita kaga kenan har abada ba zai faru ba ba za su shiga aljanna ba Allah subhanahu wataala sai ya ce a rubuta wannan rai din a cikin makaskanta sai a wurgo ta ƙasa a dawo da ita sannan annabi ya karanta wa mai shirk billahi faka annama kharra minas sama duk wanda yake shirka ga Allah kai ka ce wanda ya fado daga sama ne ngurgo shi daga sama to wannan ran kamar haka ne an ngurgo ta daga sama wannan shine makoma rai mai kyau da rai mara kyau wanda muka karanta jiya an-nafsul lawwama an-nafsul mutma'inna da kuma annafsul ammara bisu to wannan ammaratu bisu ita ce ta ƙarshe annafsul mutma'inna ita ce ta farko da muka faɗa ran mumini Allah subhanahu wataala ke cewa ku duba ayyukan da suka yi suka shiga wuta din fala saddaqa wala salla saboda basu gaskata annabi ba kuma ba sa sallah ina mazaje da suke wasa da sallah da mata da suke wasa da sallah maza an fi kawo mana complaint ɗinsu mata ta ce wallahi malam baya tashi ya je sallah mata ta ce wallahi malam haɗawa yake a zahar da la'asar wallahi malam wata ran sallar wuni yake haɗawa akwai mutumin da muke magana da shi yake cewa wallahi malam mun gode wa Allah da yanzu Allah ya ba mu shiriya ya ce malam Allah ya bani dukkan rufin asiri da Allah ya min ya ce amma wallahi malam lokacin ina cikin mulki ga kudi ya ce wallahi malam sallan sati nake tarawa wallahi tallahi baki da baki muke magana da shi ya ce kuma sallan satin nan da kake gani kaga sati ko malam ya ce eh ya ce ba na minti talatin nake ga mata ta ce min duk ya tura su kawai mata kuna ganin abin tashin hankali ta ce baya sallah baya uwayensa biyayya ba nima baya mutunta ni baya kaza baya kaza mijin da baya sallah kuma aikin ga in aka yi wa'azi bai yi ba aikin na zaune da kafiri ba musulmi ba kamar yadda matar da bata sallah ai ba musulman kake zaune da ita ba to Allah ya ce cikin abin da yasa suka shiga wannan falasan daga wala sallah babu gaskatawa kuma babu sallah walakin kadzaba wa tawalla sun karyata ne kawai suka watsar suka ƙi bin wa'azin an musu wa'azi an musu wa'azi suna ga bin wa'azi ƙauyanci ne saka hijabi ƙauyanci ne saka niƙabi ƙauyanci ne a ce wai ke kin zama ustaziya wai wai ba ƙauya kenan za a haɗu ranar da zaki gane lallai kin bar wayewa kin koma cikin ƙauyanci ne rashin sa hijabi ki je ki irin adon da ke ga dama ki fitar da tsiraicin ki kowa ya gani shine wayewa za a haɗu a can ثم ذهب إلى ahalihi ya tamatta baya sallah baya gaskan bai gaskata qur'ani ba ya ƙaryata qur'ani ya ƙi bin Allah abin da ake karantawa ya ƙi bi sannan kuma zahaba ila ahlihi ya tamatta yazo wajen wajen jama'arsa yana ji da kansa mutabaqtiran yana yana yana yana ji da kai yana girman kai kuma galibi wanda ba sa bin wa'azin nan wanda ba sa son Allah za ka samu haka suke yi mata ta kalle ka kana mata wa'azi ta ce sannu abubakar mamur gumi ka gama ta ce maka sadak Allahul azim sai kuma ina sai wace ayar ana maka isgilanci ka tafi kuma ka je ka ce wai wannan wai wannan wai wannan yaron ne wai yake min wa'azi wai wannan yarinyar wai ita take min wa'azi Allah subhanahu wataala yake cewa aula laka fa'aula wallahi halaka za ta biyo shi kuma mummunan abu zai same shi sun ma'aula laka fa'aula halaka ta biyo bayan halaka sannan mummunan abu zai biyo bayan mummunan abu shi ne wutar jihannama Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a ya sabul insanu ayyutar kasura nan ne ko? washi ɗan adam yana tsammanin a duniya kara zube aka bar shi ba a bar shi kara zube ba ba za a bar shi kara zube sai da aka turo masa mai aka turo masa da annabi ya masa wa'azi a fasifin annama kalaunakum abatan ba wasa muka aiko ku ba wa ma khalaqtul jinna wal insa ba mu halicci mutum da dan adam ba sai dan su bautawa kuma an gaya maka yadda za a yi bautar in baka yi ba za a hadu dan adam da yake bin Allah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna wai bai zama ci faɗigon mani ne fa a karan farko ɗan kaɗan wanda ake zubawa a cikin mahaifar mace ta nan ba aka halice shi ba yanzu don Allah akwai wanda ko da kuskure mani ya taɓa kayanka kayanki a zo a tambaye ki me wannan me wannan a jikinka ka san maniyin ne fa sai ka ce ayya yara sun sa min kunu yara sun shafa min kunu saboda mai ƙazantar abun da shi aka halice ka maka zuka da girman ka gibin Allah a walakance za mu samu suratul insan inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj wani digon mani digon mani din harmonize an samu haɗin gwiwa na na mace na na namiji a ɗauko kaɗan a ɗauko kaɗan mata za ku yi ta aka ji ana ta tambaya malam yawan ruwa da yake zuba min din nan malam me hukuncinsa najisa ne ko ba najisa ba ne ku duba fa da abin da aka halicci mutum da shi aka halicci mutum fa namiji a ce yana yawan fitar da mazi me hukuncin mazi sai ka sake alwala sai ka yi kaza sai ka wanke gurin to ba ma mazi ba da mani abin kazanta to me ne girman kai awa za ka yi wa girman kai awa za ka ke ji kana walakanta mutane sun makana alakatan wannan digon manin ya zama tsoka fa kalaka fa sawwa Allah ya halicce shi kuma ya daidaita shi yasa ka zama mai kyau ya zama har so ake a taba jikinka ‘ya'yanka ka dawo suna taba jikinka, iyalanka suna mammatsa jikinka ka dawo sannu da dawowa, ka zama abin sha'awa, ka zo ana Allah Allah za a gaisa da kai, amma da kai kazanta ne, abin da aka halice ka da shi in ya taba jikin mutane suna gudunsa sai an wanke, in ya fito a jikinka sai ka yi wanka, amma Allah ya sake fasalta kai sa aka ka zama abin sha'awa ana ƙaunarka. Ya baka gashi za ka yi kum ka gyara, ya baka fiska za ka ɗau madubi ka duba za ka zo fita a ce kai ɗan gyara kaza duk Allah ya maka wannan abu faja alamin huzzauje ne zakar wal'unta Allah subhanahu wata'ala ya sa kuka zama kashi biyu akwai mata akwai namiji positive da negative Allah ya sa tare za ku rayu yanzu wanda ya maka wannan alisa zalika bi qadirin ala an yuhil mauta shine kake cewa kake izgilancin kake cewa ba zai tashe ka ba ya halicce ka ta nan ya halitta maka mata kana zaune kana tunanin matarka kana so ka kusance ta duk shi ya maka wannan gatan zaka ci abinci alaysa zalika biqadirin ala yuhil mauta wanda ya wannan aikin shine zaka ce ba zai iya rayar da mutum ba ku ce ba zai kashe ku ba har kuna cewa man yuhil idama hiya ramim kuka kafirce Allah ya ku kafirai da kuma musulmai su ma wasu musulman da ayyukansu yake nuna kafin kafircewa Allah saboda ba su abin Allah duk wanda baya bin Allah kamar bai zarta shi kalkiyama bane Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ubangiji ya karbi ayyukan mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya sa muna daga cikin annafsul mutma'inna wanda za a ce irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya Allah ka tsare mu daga cikin annafsul khabitha al'amaratu bis-su Allah ka rufa mana asiri Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh